بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau goma ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da arba'in da bakwai wanda daidai da talatin da ɗaya ga watan disamba dubu biyu da ashirin da biyar miladiya mulhatul iraq na abu muhammad alqasim ibn ali alhadiri muna babu nasab za mu ɗan sake ɗan dawowa da kikatun baki ɗaya wannan duk a cikin yana daga cikin wajaje da malamai suka alhadiri wato naƙadi sosai saɓanin abin da aka saba ya saba duk inda ya zo zai magana yakan yi tattaro abubuwan da suka dace a waje ɗaya amma a wannan babi na nasa akwai abubuwan da yawa da ya basu sau da haka to kuma da na tunanin ko ka kawo abubuwan da ya bari din na gaba bari kawai tun da har karatun ba wai an ƙare shi ne ba a sha ma zan yi wani daura na nahawu da kila an samu dama in sha Allah mu ƙara yarda bayanai kuma an sake samun dama mun shiga wani tashi mun gaya mun gama ratul iraq wasu bayanan za su biyo baya amma dai lalle ya yanda ya bashi hakan ya ya sirantar da babun sosai ci babun nasab wa kullu mansubin ila ismin fil arab aw ballatin talhaquhu ya'u nasab wa tahdafu wa tuhdafu al ha'u bila tawaqquf min kulli mansubin ilayhi fa'raf تقول قد جاء الفتى البكري هو البكري كما تقول الحسن البصري شي كشي wannan wasu da cikin nusa kana akwai wasu bincituka haka wanda ake ta magana cewa wannan tasarrufin nusa ne ko asali shi na haririn ne amma dai za mu karanta abinda su wa'annan ya fi shahara mu a nan wajen wa in yakun min ma'ala wazni fata aw wazni dunya aw ala wazni mata fa abdil al harf al akhir wawa wa asiman mara wa da'man nawa تقول هذا علوي معرق وقل لهو دنيوي موبق آه وانصب أخ الحرفة كالبقال ومن يضاهيه إلى فعال yace wa kullu mansubin duk wani suna da kake son ka nasabta shi ila ismin zuwa ga wani sunan wani bawa Allah kamar Muhammadi kamar Hashimi kamar Adami zuwa ga Nabi Adam ko fil arab ala a wajen larabawa dai aw ballatin ko kuma zuwa ga wani zuwa ga gari talhaquhu ya'un nasab to zaka riskar da mashi da karshen shi da ya'un nasab wani ya'un da kira ya'un ta danganta ta dangantawa wa tuhlafu al-ha'u bila tawaqqufi ana share ha'un ha'u ta'nis kenan ko ha'u ta'nis wannan ta'un inda an kada a wurin da zama ha'u sakt ne fatima kaga wannan ha'u su suka faɗa wani yaran su ne na mutaqaddimun yanzu sai daga an ce ta'u ta'nis wa tuhlafu al-ha'u bila tawaqqufi ita kuma in dai in dai nasabin da za ka yi zuwa ga wasu ne mu'annas to ana sharewa bila tawakkul ba tare da tantama ba wannan wujuba baka cewa fatim fatimati sai ce fatimi haka suna da yazo ala ala siqati ta'rif muawiya muawi talha talhi umawi duk zaka share wannan tawul wannan umayya afwan ko shine umawi min za mu zo magana wani wawu nan min kulli mansubin ilayhi fa'rafi zaka share wato wannan ha'u ha'u din ha'u ta'rif din min kulli mansubin daga dukkan wanda kace ka dankanta shi ilayhi zuwa gare shi din fa'rafi ka san haka taqulu zai ka ce qad ja'a al-fata al-bakri wato sadauki albakari wanda yake da kabilan bakar bakar akwai bakar akwai takadi to bakar din shine sadauki ya zo daga kabilan bakar kamata qulu al-hasan al-basri ko al-basri wasu haka suka zabtin sa shi al-basri wa in yakun mimma ala wazni fata idan yazo akan sulafi ne maqsur ala wazni fata kaman fata wannan maqsur ne aga ayi wani yawon amma dai alif ne a karshen ne an wazni duniya ko duniya kaga shi ma alif ne a karshe ko aw ala wasli mata ko ala wasli mata duk wannan alif ne maksura fa abdul harf al akhir to wani harfi na karshe din ka juya shi ya zama wawan wawun ya zama fatawi duniyawi alawi haka wa asman mara ka saba ma duk wanda ya musu yace shi ba haka zai ba ka saba mishi wannan dan ba haka larawa ke yi ba shine wa asman mara ayman jadalaka an hada wada mannawa kuma kabar wanda ya bauɗe ma yadda larabawa ke magana ke magana shine mannawa ai man ba'uda wanda ya zama man kana ba'idan aw man sara ba'idan taqulu hadha alawiyyun mu'riqu sai ka ce wannan wannan ba alawi ne me me me me dan usuli wanda yake da irq yake da jini jini mai karfi wannan mu'riqu daga al'irqu ne wasu sun ce wai daga mu'riqu daga wanda yake da da da da qalilul laham haka suka fassara shi tamanan wannan wannan la wajha lahu ana wace alawiyyin kuma mu'riqu ka ce wai ba alawi ne wanda shi bai da jiki wanda ai kaga bai la wajha lahu la wajha lahu amma hadha alawiyyun min irqin qawi wato tunda da ba in ya zama ba alawi zaka gani ana ana ganin sharifi ne kaza kaza ana bashi wa kullu lahawin dunyawin duk wani wasa na duniya ko ya halakarwa ne kaga ce duniyawi duniyawi to wannan haka wannan shine galibin kiyasi na kawo ya unasa shi alawi kanawi duniyawi basiri bakri da sauransu da sauransu qurashi da haka ya unasa fatimi haka hasani husaini haka yake wannan amma sai yake cewa amana iya samun kaza ba zo da yawo na sabu ba wasu ba akal hirfa duk wani wanda ya zo ya zama ma'abuci wata sana'a ce to kamar shi nasaba kalbakali kamar bakal wanda yake da kamar sana'an ganyayyaki yana ilimin shukan mai shuka ganyayyaki ne haka ko yana sayarwa sai da bakal ganye haka na nufin wato masu yaɗu kamar sinatar sauran irin wannan don wasu bai abubuwa masu fitowa da ƙasa haka daga ba yana sai da su irin wannan ko mai kayan miya ma watakila to shi shi bakkal na a ai mai burbishin wannan bakkal kuma bakkal daga duk wani abu wani duk wasu abubuwa kwarra kwarra masu fitowa kaga duk wani dai abin da zaka ce yana sai lakasa sauransu sai da ganye sai da alayyahu sadi to mai irin wannan sana'a sai kai al-baqqal al-azmi fa'al kaga ba a ce mishi a ce mishi a nan ba ba a tafa a ce mishi baqaliyu ba saboda wannan ismu ismul hirfa ne sai ce baqqal jazzar samman zayyat khabbab bazzaz najjar wannan kaga ismul hirfa ce shine baqqal galibin al'amur ya kaske yi amma kana sana kana iya samun kakasin saba ko su kawo shi nasabin da su wani alatila fil qiyas kamar za ka gani akwai garin maru maru akwai maru na kurasan akwai maru ta rum to su a wajen malaman hadisi wannan ta kurasan sai su mishi almarwazi almarwazi kun kuma ta wajen ta tsayen wajen ne ta rum sai su ce marrozi ko na to kaga wannan ala khilafin qiyas ne ko arrai kaga arrai in kiyasin za a yi ai ba zai zama arrazi ba amma aka yi zama arrazi kaga shi sa mala kabirul maru malamin nake cewa to da ma da ma shi ma wannan maru din da ya koma kawai na cewa shi ma albarwazi ko ko albarwuzin da ya masa eh to saboda shi shi ma sahibu hadith ne eh kamar misali wanda wani lokaci za ka ga littattafan malam ka duba gari zai ta shan wahala wajen nasab din ya gari Muhammad Thani bai ba sai sa Muhammad Muhammad Thani ibn Umar ibn Musa wanda kuma dabi'a al'amari su larabawa tunda za su rinka kallon tafin kamanya sun fi son abin kai irin nasu kai kai kakka zama ka mai da suna ka zama ma'ajin mai suna sannan kuma aka zo wajen inda shi da ya cibiyar rubuta rijiyar lemu amma dai ana rubutawa din rijiyar jawaga da yayi yawa kuma ku cire shi kawai wannan kawai laimuni ya fi ku cire rijiyar din duka duka wannan ya fi so amma dai ban san me yasa bai bai cika damuwa da wannan din bashi wa man yudahihi da kuma duk wani wanda yake kama da shi ila fa'alin kamar da shi ala wazni fa'al shine kamar ce samman zayyad da sauransu kaga nan duk bai kawo nan ya kawo afrafil maqsud shine fata duniya mata ya kawo al-maqsur ne wannan amma kaka bai kawo manqus ba kila mu bari wani lokaci ma ta tauna wannan bai kama kawo maganan wanda al-mamdud ba kamar hamra khadra ya za a mishi nasaba hamrawi sali sai duk bai kawo wannan ba insha Allah muka zo wani lokaci sai mu sai mu sai mu tattauna wannan abubuwan insha Allah akwai abubuwan da ya bari gaskiya yana daga cikin babi da ya takaita shi sosan da shi takaita kuma yayi yawa sabanin abu da muka saba muka san shi da shi dan shi alhadidi kamar da ce muku yana daga cikin mamakin Allah a bakasa inda ba wajen maganan luga din nan ne Allah ta'ala ya hore mishi ya hore mishi kwarai da gaske luga kamar yadda ubangiji ya sauka ma annabi Dawud dalma da karfe to shi ba haka dai ubangiji ya lausa mishi harshe Abu Muhammad Al-Qasim Al-Hadidi sai mu tsaya nan insha Allah ta نبي الرحمة محمد الثاني عمر ها؟ مغالبا لكن أي من يأكل كذوب da za mu tashi shafi ne nawa ne ma na da ai muna handak ne ko handak ne ko ga shi wadai ba laifi amma fafata insha Allah kan shiga ta zagayo ai mun wannan mun kawo karshe ta ga inda ne alama yahudu bani quraina ko والمنافقون في هذه الغزوة يهوداwan banu quraiza yadda abinda suka yi na munafunci da su da munafikai a wannan yaki da amma banu quraiza amma kaga dai su banu quraiza fahum ihda qaba'il al-yahud fil madina sa daga ɗaya daga cikin kabilin yahudawa a madina wa min ashaddihim ba'san kuma suna daga cikin wanda suka fi su wato wato tsanani wa adawatan da adawa ga musulmai وقد عقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة فظل يقول القولي لسو كما فعل مع أخوانهم بني قينقاع وبني النضير كما نسو ما كيل ينوانسو بني قينقاع بني النضير وقد سلف الحديث عنهم labari ya gabata akan game da Allah alƙawari da وقد كانت هذه وقد كانت هذه المعاهدة هو أن القولي إن تكسنتي يا كسنتي تقضي أن يكون بنو قريظة جزءا من الجيش wannan alƙawarin da suka yi tsakanin su da matsala ya hukunta banu qurayza su zama wani bangare ne na yaƙi almudafi anil madina zai kare madina dan ya daga cikin abinda wato buruj na alƙawari ya kunsa walakin al-ghadr wal khiyanata la tufariqu riqabahum sai dai wato ha'inci da cin amana baya barin wato wuyayen mutane wannan mutane walaqad kana li huyay ibn khattab ibn akhtab min zu'ama ibn nabir dawrun kabirun ya kasance wato shi wannan bawa Allah Huyay ibn Akhtab daga cikin shugabannin Banu Nadir ya da daurin kabiya da rawa da ya taka sosai shi na qadi bani Quraiza al-Mu'ahada inda ya sanya ya tabbatar sai da bani Quraiza suka sa mai kawai kamala hu daurin fi tajmi' al-ahzab kamar yadda yake da rawa da ya taka wajen tattaro wato wannan wannan taron dangi da aka mutsa Allah faqad ja ila Ka'ab ibn Asad al-Quradi ya zo wajen Ka'ab ibn Asad al-Quradi za'imi bani Quraiza shugaban bani Quraiza falamma sami'a bihi yayin da yayin da yaji cewa lalle gashi fa ya zo aghlaqa baba baba hasnihi dunahu shi baba hasnihi dunahu sai ya kulle wato kofofin ganuwansa saboda kare shiga wa ba an yafta harfi ya ki bude masa saboda ya san shi fitananne ne shi in ya zo zai sai ya sanya shi ya wani abu da ba haka ba ya san ba alheri ya kawo shi ba fanadahu yaftaha lahu sai ya kwala mishi kira cewa ya bude masa faƙalahu ya huyai sai ce ya huyai ina kamar umar shi'uman kai mutum ne wanda kin shi'uyi wa ini a hajju muhammadan ni kuma na yi muhammad alƙawari falastu bi naqidin ma bai ni wa bai da huri ba zan je umar alƙawari na ba walam arafihi illa wafa'an wa sidqan ni zamana da shi ban ga komai ba sai cika alƙawari da gaskiya fa ma zala bi huyayyun bai bai wuce ba ya dinga masa mita hatta fataha lahu har sai da ya bude masa kun ga wato mummunan a wato a sami a sami wato abokai suna dabalbale kan marasa mutunci marasa kirki duk da haka kuma kaga a cikin banu banu nabir banu qairu banu quraiza na an sami masu mutunci sun musulunta zaka ga muhammad ibn ka'ab al-qurabi da sauransu zaka ga da ana aka same su فما زال أكتو فقال هو يا له حيي سيتشي مسا sai ku ya ce masa wai haka ya ka'ab ji'tuka bi izid dahar na zo maka da wato girma girma da tsawon zamani irin wani girman ne shi kadai zaka samu wato kaman ka ce ɗaya ake samu dama ce ɗaya a shekara ko a ko a rayuwa wa bi baharin qamin kuma na zo maka da wani teku na alkhairi mai zurfi ko mai cika shine qamin qala wa ma zaka sai ce me kake nufi kenan qala ji'tuka bi quraish na zo maka da qurayshawa ala qaratiha wa saratiha wato sama gare su wanda ke jagorantar su ne wato jagororinsu da kuma wato shugabanninsu wa qadafan na zo maka da kabilan qadafana ala qadatiha wa salatiha kada aqabu ne suka ba su ma alƙawari wa ahadu ne sun ba da maganar bakin su cewa ala Allah yarji'u ba za su koma ba hatta nasta'sila muhammadan sai mun tuzgo muhammadu daga tushensa wa man ma'ahu da wanda ke tare da shi فقال له كعب سكاوي ce masa ji'tani wallahi bi dhulli dahr kawai kace ka zo mun da kaskancin zamani wa bi jahami da wani wato girgije wanda ke bakara ne ba ba shi yayi duhu amma bai tafi ruwa ba shine jaham shine malai ke cewa sahabu la ba azihi girgijen da ba yi da wani ba babu ruwa tare da shi qad haraqa ma ba wanda ya riga ya zubda ya zubda ruwansa ba yi da wani albarka wannan abu da ka zo min da shi ya ra'adu wannan girgijen wanda yake walqiya wa yabraqu kashi yana yin yana yin tsawa da walqiya laysa fihi shay'un ba kuma kawai a cikin sabanin ruwa wai haka ya huyai kai tanka ya kai huyai fada'ni wa ma ana alaihi ka barni da ni da abin da nake nake kai fa inni lam ara fihi illa wafa'a wa sidqa ni ban koyi ba tare da Muhammad sai gaskiya da cika cika alƙawari fa ma zalabi huyai huyai bai gushe ba hatta na qabala ahda ma'a rasulullah har sai daga baya ci garaba kansa ya wato karya alƙawarin sa falamma sami'a bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ji wannan labari arsala sa'ad ibn mu'adh sai ya aika sa'ad ibn mu'adh wa sa'ad ibn ubada duka sayyid al-aws wal khazraj duka wannan shugabanni ne na al-aws al khazraj ya ta'akkada min zalika saboda samu tabbacin me ya faru fa akhbarahu bi zalika ta'riban sai suka ba shi labari a suna masu wato suna suna masu ta'rib ta'rib shi jirwayi jirwayi ne Allah ya alama al-muslimuna wahun fi muwajahatil adu saboda kar musulmai su san cewa ga halin da ake ciki wani ƙurar da sun karya alƙawari alhali kuma suna fuskanta abokan gaba kaga sai sa hankali ya tashi kuma wato gwiwa ta sage wa kana zalika musibatan azimatan al muslimin wannan kuma zama jarabawa ce mai girma ga musulmai in fatahat alaihim jaba'atan min wara'ihim kaga wannan ya ƙara zama kamar ya bude wata kafa a bayansu faƙada kanat saboda tunda kaga in suka wani zafi ya sai kama kafirai ka kamar wato kamar an sace musu gwiwa su suna can suna tana can kuma a can gashi a baya kuma wasu sun ci sun sun yake bayan su faƙar ka ji haruhun fil awali junubi sharqil madina saboda gidajen su waɗannan su banu qurayza yana can awali ne awali can wato janub shine wato kudanci na gabashin madina ammal mu'amal munafiquna amma su munafikai fahum bi ta'ati yahudi to su kaga dama abokan sasantawa ne da kudda kut na yahudawa wa sala'ihim kuma dama wato su su suka kafa su yahudawa su suka kafa wannan munafikai ne faqad lashaqu sun sun yi aiki tukuru sun samu nishadi karfin gwiwa fi takhdhilin nasi wajen su yi abin da za su zama sun cire ma musulmai karfin gwiwa wai sha'at al-akabib bainahum da wajen kuma su yara karere tsakanin su wa aktharu ala rasulillahi fil i'tizar suka yawaita manzo Allah wajen suna neman hanzari karfa a yaki su su yakin nan ba wani su zani suna neman izini ya musu izini kasu yakin wata sallar kuma suna neman izinin su sanfe su gudu fakad hadhihi al-ghazwat tamhisan wa ibtila'an sai zama wannan yaki da aka yi wato tan kadewa aka yi tsakanin mummune da wanda ba mummune ba wabtila kuma jarabawa ce أظهر الله هؤلاء المنافقين da ubangiji ya bayar da abin da ke cikin zukatan waɗannan munafikai ala haqiqatihim akan haqiqanin su wa kashfi sirrihim da kuma banka da asiran su qala tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa idh yaqulu almunafiquna ka tana musu lokacin da munafikai ke cewa wallazina fi qulubihim marad da wanda a cikin zukatan su akwai rashin lafiya ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura Allah da manzon sa musu mana alƙawarin koyi sai rudi kawai ya za a yi yanzu gashi ayan adawa sun zo mana sama mu da ƙasar mu ta ko ina wa idh qalat ta'ifatu minhum a lokacin da wato ɗaya daga cikin gungu daga cikin suka ce ya ahlai tariba ya ku mutanen madina la muqama lakum farji'u yace ku koma kawai ai lamarin fa bakanta wa yasta'zinu fariqun minhum an-nabi wasu wasu gungu daga cikin suna neman izinin annabi ya kula suna cewa inna buyutana aura gidajen mu ya zama saran saran saran gidajen mu sun zama sare sare shine wanda ba yi da ba yi da wato ganuwa wato kamar suna cewa to wato abokan gaba su kawai shiga gidan nan gidajen nan mu gidajen mu nan namu ba su ba wani abu da zai kare su ba ganuwa ba komai zai kare su wa ba hiya bi aura ko ba ƙarya suke yi ba wai suna jin tsoron cewa gidansu ya zama wani sare ne wanda ba shi da ganuwa ba shi wani abu da zai kare su ba in yi rudin ila fiyara kawai so suke su suna ne su gudu walau duka yar alaihi min aqdariha domin inda waɗannan kafirai za su shigo musu ta sasannin madina ta ko ina ma sun masu ilil fitina aka suka tambaye su waɗannan kafiran su cewa su karɓi fitina su wato su karɓi shirka su koma su yi ridda da atau hada sun zo sun ba su wani abin da suke bukata din wa ma talabbatu biha illa yasira ba za su wannan ko fasara guda biyu shi su a kasar basu satewa wa ma habisu anha ko kuma wa ma talabbatu bi asu da cewa ba za su zauna ba sai kadan a madina din sai sai kadan daga baya kuma sai kai sun ba kai bodiya hau wala qad kanu ahadullah min qabl a sun kasance sun yi ma Allah ta'ala alƙawari a baya can la ya wazu adbar cewa ba su biya da baya ba wa kana ahdullahi mas'ula kuma abin da suka ma Allah ta'ala alƙawari zai tambaye su sun kai alƙawari hadhihi suratul yahudi wal munafiqin wannan shine surar yahudawa da munafikai fi kulli zamanin a kowane zamani yau makarin da kuma digiri walakin al'aqibata sai dai kashin al'amari kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum shay'a in kuka yi haƙuri kuka yi takawa ku ce Allah to kai da su ba zai cutar cuta muku da komi ba inna Allah ma ya'mal la muhit Allah ta'ala yawaye yake ga abin da suke aikatawa dan haka wato ƙarshen al'amari kyakkyawa yana ga mummunai kenan ma waqa min qitali min qitalin fi hadha al-ghazwa za mu yi kantawa kuwa za mu yi kantawa ko lokacin ba aliyu kai galibi lokacin kawai zai ko a bashi a inda in ba lokaci a bashi da za mu karanta wannan a bashi ko a karanta to ma waqa min qitalin fi hadha al-ghazwa abinda ya faru na yaki a wannan yaki a wannan wato na fito na fito da aka yi a wannan yaki din laqad fuja al-mushrikuna bi ru'yat al-khandaq mushrikai dai abin ya abin ya ba su mamaki sun fuja'atan kawai suka ga wannan balaludin فهو امر لم يكن معروف عند العرب وانا ابو ليده بالصابه da shi ba garba bu saba da shi ba fa qawu muhasir madina qurabata shahada suka zauna tsawon wata daya suka kai mu madina kawanya lam yasdi'u tajawuz al-khandaq sun kasa kitar wannan khandaq din wannan gulala faqad hala bainahu wa bain nushubi harbin ma'a al-muslimin saboda wannan gulan ya sun zama shamaki tsakanin su da yin yaki tsakanin su da musulmai faqad rasulullahi qad ikhtara al-muslimin mawqi'an makinan kuma manzo Allah ya zaɓa ma musulmai wani waje mai ƙarfi wanda za su tsaya a wurin fakadu buhuruhum ila jabal sal ya zama wato suka ba dutsen sal baya wal khandaq amamahum ya zama shi wannan yana gaban su bainahu bainal mushrikin yana tsakanin su da mushrika kaga dutse ya ba su kariya a baya kuma ga rami ya ba su kariya tsakanin su kafin suna kallon su وقد تحير المشركون في اقتحامه suka dinga wato waswasin a shiga ko ba a shiga ba shin tahayyara fa kullama hammu bidalika bi ayin su za su shiga amtarahum almuslimun bi sihab musulmai sai musu ruwan kibau fa lam yakun bainahum illa ramya wan nibal wan nibal ilma tsakanin su da musulmai babu wani abu illa wato ruwan kibau da kuma mashi mashi da ake musu lakinna ba'd almushrikin sai wasu daga cikin mushrikai wajada makanan ya sami wani danziri dayiqan mai kunci fil khandaq a wannan wato gwalalolin faqtahamuhu ala almuslimin suka je suka ceta shi a ciki suka shiga da karfi da yaji wa fihi ma'amr bin abd wudd wa jama'a abd wannan amr bin abd wudd ne da wasu daga cikin mutane suka bi shi suka shiga wa kana amr bin shuja'an al-ma'rufin kuma ya kasance daga cikin waraza wanda suke da hazaka wajen yaki a wannan lokaci faqar da lahu ali bin abi talib sai ali bin abi talib ya je ya fita ya je tinkare shi radiyallahu anhu wa baradahu ya fada da shi fa qatalu ya kashe shi wa farama ma'ahu wanda yake suke tare da shi fuska gudu lakin lakin hadamat al-mushrik lam tanqadi sai dai wato kai sara da madina mushrikai suna kai hadi bata yanke ba hatta inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina har ma manzo Allah ya shine musulmai saboda tsabagen yadda abin da ake ciki na yaƙi da razani lam yatamakkaru fi ahad al ayyami basu iya ɗaya daga cikin ranaku mi ada salatul asr si sallar asr ba illa ba'da ma gharabat ash-shams sai lokacin rana ta fadi wa lam takun qar shuri'at yawm idin salatul khawf a lokacin nan ba a shar'anta musu sallar tsoro ba أخرج البخاري ومسلم أو البخاري ومسلم سكر رويته أنا علي رضي الله عنه دقى علي عن النبي أنه كا أنه قال يوم الخندق cewa maza Allah ya faɗa ranar tashin walalo wala Allahu alaihim biyutahum wa quburahum nara Allah ta'ala ya cika gina da jinsu da kuma kaburburan su da wuta kama shagaluna an salati musta kamar da suka shiga ta mu daga sallah mafificiya hatta gabata shamsu har sai da rana ta faɗi wa sahih al-bukhari a cikin sahih al-bukhari an jabir hadisi daga jabir bin abdullah radiyallahu anhu ma anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu jaa yawm al-khandaq umar ya zo ranar yakin gwalo ba'da ma garabat shams bayan rana ta zo in faɗi wannan shine abin da sararwayi suke nunawa ba bayan rana ta faɗi ba ja'ala yasubbu kufara quraish sai dinga zagin qurayshawa wa qala yace ma kitu an usalli hatta kati shamsu an taqrib yace wallahi da kyar na samu ni sallah bayan rana sai wala in faɗi qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai yana ce masa wallahi ma sallaitu ha to ai ma ni ban masallaci ta ba fa nazalna ma rasulullahi budahan sai daga baya muka je muka sauka a wani a wani wajen ake kira budahan tare da manzon Allah fata wabbana ana muka sallah فصلى العصر كما قال يصلى العصر بعد ما غربت الشمس بارا تفادي ثم صلى بعدها المغرب sannan gaba sai manzo Allah ya sallar magriba wanda daga cikin hujja da ke nuna tartibu yasil fawaid da da muka faɗa a baya wa ragama qul hisar duk da wata tsawaitan a kawanya da akan musulmai falam yasjid min muslimin illa thamaniya ba a samu wasu daga cikin wasu sauran su ba daga cikin musulmai sai mutane takwas minhum sa'd bin mu'ad daga ci akwai sa'd bin mu'ad sa'd bin mu'ad nan a wajen an tsara kamar abubakar ne a wajen mutanen madina sayyid al-aus shugaban aus radiyallahu anhu usiya bi sahmin fi akhali ya an an ji mashi rauni ne an same shi da wani da wani wani mashi ne a jijiyan da ke zira'in sa jijiyan da ke wannan jijiyan wanda take in in aka sa in za in za a maka wani abu a nan aka aka sa maka me sunan abin da ake sawa da jijiyar suke fitowa a an aka dan matse shi aka dan matse aka dan sa dan spirit ne kake ne kome ne za ka jijiyoyin da sun fito to akwai wata babba haka za ganta to ita ce aka hada shine ita ce aka halin to sai ta same shi kawai sai jini ya balle kuma wa sajaba Allah ta'ala du'a'uhu Allah ta'ala amma dai ya Allah ta'ala ne ya amsa addu'arsa cewa wato ya sami shahada wa aqarra 'ainahu fi bani quraiza kuma ya sanya mushi ya samu daɗin sanyin idaniya game da banu ƙuraiza wa hakamahu rasulullahi fihi kuma manzo Allah ya sanya shi zama mai hukunci tsakanin su wasu bakal hadithu an zalika bayani ya gabata a baya yanda ya musu hukunci daga bai sa aka kashe su ko thumman taqada jurfuhu sannan kuma sai wannan wannan mikin nasa wannan ciwon nasa sai ya dinga ya zama ya dinga wato ya ake ba ba da miki ba ciwo ya warke ba ya iya shi da Hausa. Banda yake kan jikin da aka kira shi amma akwai wani Hausa yi. To, to, to, miki ne ya zama ya yi ta ya yi ta naci. Wa mata shahida daga baya sai ya mutu ya yi shahada a wannan yaƙi radiyallahu anhu. Wa qala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce itazza arshur rahman al'ashin ubangiji ta girgiza limautu sa'ad bin mu'az saboda rasuwan sa'ad bin mu'az. أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحيهما وفيهما ياكم وضع تشين صحيح البخاري ومسلم بن أيضا أن رسول الله أهدت له حلة حلة حرير أنبا مزألة وتتفع تحريري فجعل أصحابه يلمسونها سيسا بس سكرنك تقوى الناء الحرير ويعجبون من لينها سنة جدا لو شو دا الله تعالى يما وننتفع فقال تشيش أتعجبون من لين هذه هنا يا باكو شعوة هنا ماماكين irin wannan wato laushi da wannan tufan take da shi lamanadinu sa'ad bin mu'az fil janna hankaci kyalle na sa'ad bin mu'az da zai share jikinsa da shi khairun min hawa alyan tafi ta alheri ko tafi tafi laushi kaga abu da Allah ta'ala ya mishi sakamako kenan sai mu tashi akan muhawatin rasulullahi sulha ma'al mushrikin sai wannan muka ce za mu ƙara saltafa alfahari ji ko mu gani sai mu gani zai yi sai mu karshe shi mu takaita bayanai dai usul sunna na Abdullahi ibn Zubair al-Humaydi mana cewa Allah da kula kamar qatil khawarij mu ba ma cewa kamar da khawarijawa ke fada cewa man asaba kabiratan faqad kafara duk wanda ya wani babban laifi na zunubi kabira min kama irin zunub ya kafirta wala nu kafiru bi shay'in min adh-dhunubi mu ba ma kafirta kowa saboda ya wani zunubi sai dai in za mu yi wannan abu yana wani shi imanin sa ne innamal kufru fi tarkil khams allati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadai ana mutum na zama kafiri ne in ya bar wannan shiga shiga guda biyar din baki daya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khams an gina musulunci ne akan waɗannan abubuwa guda biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت wannan shi sama malaman suke za ku suna yi ɗari ɗari wajen duk wani laifi da mutum yake yi mutukar ya yi iltizamu shari'a mutukar akwai iltizamu shari'a ya yana mu'ulki ya kana abu to za ka kai tsaye ka ce mushi ya fita musulunci ba sai yayin da kake da hujja wajen ubangiji kuma sai in ka tabbatar ga shi yana yin salluna amma ya ina cewa akwai wani annabi bayan annabi kaga yanzu ya wurin imaninsa ai yanzu imanin bai cika ba akwai abin da yake naqi min nawaqid al-islam din nashi amma ya zama ya idza mu shari'a yana yin wasu zanabai ne kawai ya zama dan giya ya zama kashe kashe yake ko na abu wanda ba za ka zo ka ce ya fahimci musulunci ba saboda yadda haka akwai iltiza mu shari'a da ya riga yi amma salatun minha yace guda na farkon na ukun farkon nan fala yanzaru tarikuha ba a tsahita ma wanda ya basu ba mallame ta shahada wanda yace shi ba zai karɓa shahada ba wala mai salli bai salla ba wala mai sun bai azumi ba to wannan ba a tsahirta mishi kawai in bai yi ba kawai za a ji a ɗauka ne a kansa saboda waɗannan ba a jinkita da su ba a jinkita da sallah ba a jinkita da azumi ko mai kuɗi da matalauci suna yin tarayya da da kowa suna yin tarayya da juna wajen zuwa da waɗannan abubuwa guda uku mata da maza suna yin tarayya da kowa babba da yaro suna yin tarayya tare da juna wajen zuwa da kalmacin shahada da wajen zuwa da azumi da wajen zuwa da sallah an fahimta yace fa la yunazaru tarikuha wannan kaga ba tsahi ta ba wanda ya bar su lanahu la yu'akhkharu shay'un min hadha an waqti saboda wannan wannan duka daga daya daga ciki ba a wato barin ba a jinkirta daya daga cikin wadannan abubuwan guda uku daga daga lokacin sa wala ji'u man qadahu wala ji'u man qadahu ba'da tafriqihi fiha amila a waqti to wannan ya zo da wata magana kuma ya ce kuma baya isar da baya isan ma wanda zai ce zai rama su bayan ya yi sakaci ne da gangan ya ce wai zai rama su ya yi gabarin lokacin da ubangiji san ya lokacin ya kisa a yi su wani saɓani na malamai kamar da dama ai mun sha faɗa kun ga magana na su ibn taymiya da su ibn hazm zahiri wani magana ne wasu da ashabul hadith dama magana ne kaga al-humaydiyya da ashabul hadith shi suna ganin cewa da mutum ya bar wata sallah da gangan to kawai idan ya basu da gangan wannan dan ya ya sake yi a lokacin da ubangiji ba shi kisan yayi ba to wannan ba ta bai yi ba shi ne kisan laji bai isar ba man qadahu wanda ya rama wannan wannan sallan ko azumin ba ba'da tafridihi fihi amidan aw waqti bayan yayi sakaci ya zo da wannan abin da gangan saboda me saboda me suka ce wannan saboda ubangiji ya sharadi ne ya sa mata sharadin lokaci to idan ka yi da gangan kaki yanzu kayo kaman ka zo ba ubangiji ne da girman kai shi kuma yanzu misali yanzu shi ne kake sai ya sako ya amsa a lokacin da kake kake so shi ba lokacin da kake so ba ka ga zai amsa ba saboda haka suke cewa wato magana a ce zai yi wasu ma kansu sauran malamai suke cewa a rama din suna dai cewa ne a yi saboda a horar da shi amma dai ba wanda ya sai ya ce wai Allah ta ya amsa amsa wannan babu saboda ubangiji wannan bai daidai al'azaba din ba bai daidai da alkibriya'unsa ba bai daidai kuma da al'uluwunsa ba shi ubangiji ya fi gaban wani dan adam ya samun sharadi a ibada kuma ya karba an fahimta sadaka ba daidai ke da wai ya manta ba in ya manta haka wannan ubangiji ya dauke mishi ire-iren wannan suna da yawa a shari'a duk abin da ubangiji ya ce ya sa sharadi aka yi da gangan to ubangiji wannan girmansa ya wuce gaba ya karba abu fa amma zakatu ce amma zakka fa mata ma addaha to duk lokacin da koda ya zikita da zakka to duk lokacin da ya bayar da ita ajza ta anhu to wannan ta isa masa wa kana afiman fil habsi amma dai rikewa da yake bayarwa aka karya da zunubinsa an fahimta amma yanzu da abu na da alaka da dukiyar da shi wannan bangaren da yake alaka da ubangiji wannan sai ya je lahira bangaren kuma da yake alaka da mutane hakkin wannan in ya bayar to wannan hakkin da su da ke wuyansa na ausakun nasu da yake sai ya fitar da shi to ya saraya amma ba shi ake binka ka ga yanzu runto idan ka yi tsakaninka da ubangiji da kuma shi wannan in ya ce bai yafe maka barinta da kamashi amma ka ɗauko ka bashi kuma ya karɓa to wannan bashi ya sani a kanka sai dai za a bi bashi wannan matsalar da ka masa in ya gada ba yafe kuma an gada ubangiji shi ma ya gada ba yafe in ba gada ba kuma sai an ji an hisabi saboda shi ma da abu ke alaka da kan dukiya na ibra'u zimma ne wannan tabri'atu zimma ne to wannan yana da alaka da in ka je kuɗin ka ba da shi ko abin da ke hakkin ka ne ka je ka bayar da shi to shi hakkin wannan abin da ke wuyanka na shi kuɗin ya saraya sai kuma hakkin wannan jinkiri ko wani abu to wannan kuma shine wa kana azma fil habs an fahimta fa amma al hajju amma haji akwai magana akan barin sallah da zakka da azumi wanda ya bar kalmatu shahada baki da ijma'a na malamai yace shi bai iltizami da wannan kalmatu shahada din ba wanda ya fi musulunci saboda kalmatu ita ce ake shiga musulunci da ita to kuma kai baka bashi ba kamar za ka yi sallah ne baka ce Allahu akbar ba kabar harama ba kaga ai baka bashi ba kai kai ba ba ba ba kai ake ba dan haka kamar za ka shiga musulunci ne baka mata kabar haramar da ba to kaga ba amma kai ba ba da kai ake ba ai musulunci ma bai bashi ba kai baka bashi ba to amma gami da maganar sallah da zakka da azumi wannan malamai suna da tattaunawa a kai wannan tariku salati hal huwa ka tahawulan wa kaslan ba wai tariku salatin mustahillan ba mustahillan tark ba in ya bar sallan ya yi halatta cewa shi halal ne ki to wannan ya fita musulunci kamar misali giya ne ce shi a sharuwa ba laifi bane yana fita musulunci ba ba shi shaka ba musulunci bane ka tare daga baya ya ya zo ya tuba ya zo ya tuba ya ya ya ta waka ya shi an sa sallah da babu ba eh adi ya tuba da wannan daga daga wannan ta'ar da kadin galibi jahilai da ma ta haka suke jahilai yau yau suke da gobe suka gobe sai su sake da imani haka ake haka abin ke faruwa eh kali da kake faruwa amma mutum ya bari ta hauna wa kaslan ya bari ya yarda cewa musulunci shine musulunci misali kamar ƴan baris din nan da suke a bayan suke zaune ko koyi da a Kano nan ƴan baris da suke fita mare a Kano ba ga su hamu da su aye yawa eh ka gasu kaga ba ruwan shi da sallah ko musulmi ne kamar ƴan Turkiya wasu daga cikin su da yawa ba ba ruwan su da sallah ba amma sun yi da imanin kuma wani lokaci ma su ne ke yan turkiya suna da wasu yan ɗabi'un su haka suna ma dan kira wani spiritual leader su suna dan kiran shi haka yana dan basu in suna da wasu yan damuwa suna ba shi confession da arnaki su ma so irin wannan in ya bar sallah baki da ya fi da mutunci ko yana dan abstinenci imamu ahmad da imamu shafi'i a nan ne suka saba sabawa da ta yi zurfi sosai imamu shafi'i na cewa a mutukar dai ba halattawa ba yana da imaninsa kuma wasu daga cikin malamai suka mara masa baya akan haka imamu ahmad ya babu bai babu imani babu imani akan wannan ta inda miya ayi wanda ta yayin maganganu mai tsawo akan a cikin kitabul iman din sa da kuma wasu bangarori da yawa da littafin sa ibn miya ya tattauna matsala da ga kuma wannan ita bai aka samu sabani tsakanin a ayyimatul mamlaka Sheikh bin Bas su Ibn Uthaymeen su Abdulrahman ibn Nasir al-Sa'idi shi Abdulrahman ibn Nasir Sa'idi shi a wajen sa ma ko sallah ta kamar da kaga kafin sun ci shawarin sa da kuma sun shi Sheikhul Albani kuma kowa ya lafa tafi akan haka Sheikhul Albani yana da yana da magana akan tarihin sallah cewa shi bai fita musulunci ba yana cewa a akwai ma wasu mutane ce ku ba ku raye wasu mutane da ku ba ku san su ba mu a irin wajejen mu su Albanian nan da wani da kamshin turai da bacin turawa baki da wani da wanda suwa rusul addini ana samu wanda zaka shi ya yarda da Allah ya sa Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin salbani sannan yake cewa wanda ayin da kuke tattaunawa cewa fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum yace ai kaga kuma ku ce kuma zakan zakan zakan ya fi musulunci ku sanan kuke fada to dan me zaka huta da ayan ayan tana muku raddi an fahimci an fahimci shi maganan magana shi albani amma su sauran malamai suna cewa a ai matsala ya ce wanda wannan ayin ya kawo wasu ayoyi al'adar da zai bayyana bai da as-salah آه، بين ال- آه، بين المسلم وبين بين الرجل و- والكفر او الشرك ترك الصلاه ده هو مجال عبد الله بن شقيق cewa kana ashabu nabi la yarawna shay'an min al'amal takunu kufran illa salah jin sabai ba sa ganin komai aka bashi alamun fiya zama kafiri kai sai sai sallah kaga suka ce to wanda ya zama mutum ya zama kafiri to amma dai ta hakiki a maganar in taymiya shi ya fassala magana yake cewa a akwai abin da shi idan ma in ya bar sallah ko ya bar zakka ko ya bar wani abu ai wannan abin da ke ina ba ana yana ba da labarin abin da ke cikin zuciya ne idan Ubangiji ya ba shi tsahirtawan lokaci kwata-kwata ya kima Allah ta'ala ruku'i ko sujada to kaga ya nuna baya san Allah ke dan ita da ba ibada kamar da muka sha fada rukunan ibada an gina ta ne kan abu biyu kan al-mahabba al-mutlaqa lillahi jalla jalaluhu wa tamamul khudu'i wa dhulli lahu wannan abu guda biyu akan sa aka gina ibada al-mahabba san Allah kullu soyayya gare shi sai kuma kaskanta daga ubinka baki ɗaya gare shi tun daga zuciya har magana har aiki to idan ya zama kai wanda kake so kana san shi nan ka samu dama da zaka nuna mishi bajintan cewa kana san sa a wani lokaci baka taba masa ko ruku'i ko sujada da zaka nuna cewa baka kana san shi ba to wani sai ya kashe shi kaga wannan babu imani wannan kariya ne cewa babu imani kamar wanda ne kawai aka zo yace yana san Allah sai aka same shi kuma ya rinka son hawan Allah zagi ko ce yana san manzo Allah ya rinka son hawan manzo Allah zagi ko ya rika jin cewa ba da ma ya shi ya ga annabi ya ce cuki shi kashe shi wannan ai karina ce nake abin da ke zuciyarsa in tafiya ce to irin waɗannan abubuwan da wannan qara'in da ke na babu sunci an fahimci maganar yawa amma magana mafi inganci magana in mutum ya shi ya kadai sallah ya tariku salatin sai ya danyi gobe bai danyi ba ko ya ce shi kullum sai a juma'a zai rika zuwa irin na yarbawa ko sai juma'a juma'a to Allah Allah ya ji kabu ka ce na na yi kabilanci ba amma dai an ce dai suna yi a ce sai sati sati to kaga wannan suna dan yi aiki to irin waɗannan wanda ba za ka ce musu sun musulunci ba sai a ɗauki magana da shehu albani ba a bar magana kai tsaye ba amma dai lalle wasu masa ce hatsari zai wuya wanda za ka gani sai dai sati sati sati sai ke sallah kuma ya mutu da imani zai wahala zai wahala saboda kamar da na faɗa muku ita ibada ita ke sanya zuciyar bawa ta kare ita kuma sabon Allah ita ke sa zuciyar bawa da sandari to mutukar aka rasa mahabba wal khudu a zuciyar bawa ko ibada ko yana sallan to babu sallan kamar yadda munafikai ke yi ai babu mahabba sai babu khudu to kaga babu babu saboda ka biyan da za a yi mutum ya zama yana wani barin wata sallah ko yana yin wata wasu ibada duka da gangan to wannan magana mafi inganci zai wuya mutu da imani zai wuya mutu da imani kuma da wani zaka ji malamai a cikin na hudu suna kawo magana kufrul i'rab wanda ya bujire ma addini la ya'lamu wa la ta'lamu to ai zai ba zai mutu da imani ba dole saboda shi ya bujire ya mutu ne mai lamarin addinin baki da kaga to kaga shi ya mai da san zuciya abun bauta su kenan an bauce abubuwa to haka zalika shi ma azumi da zakka azumi da zakka dan mutum ya bari zaka dama sallah ita ita ce wakiltar sauran ayyukan gaban ma baki da saboda ita ce wanda kowa dole sai ya shiga cikin ta amma sallah azumi sai lokacin ya zo hajji sai lokacin ya zo ana iya samun wannan ruwa ba ga mutum bai yi ba ko kuma kaga mutum sau tsabara kwanci ya ga shi ba zai iya yana da wata ulsa ko wani abu sai ya shawo gobe amma yana san Allah da manzansa amma sallah dai in bai yi ba kuma ga wannan yana kuma bai musu ran imani dan kai sallah ta fi karfi akan sauran abubuwa sauran ibadatuka a sahih waɗannan duka mutum bai kafuta ba in ya in ya basu in dai la idza stahalla sai in ya halatta waɗannan barin waɗannan abubuwa ko kuma ya dimanta a bari har wannan san a cikin zuciyarsa ya zama an rasa mahabba soyayyar ubangiji da kuma kaskanta gaba ga ubangijinsa eh wannan kiran shuruɗai da suke bi na da musu da sun samu ko da a cikin sallah wanne ne labarin suna kiran shi wanne ne a katin suna da a yan turkiya suna suna ai galibi suna da basu za ga fasalaci katu amma za ga galibi wani shehu dariƙa ne kawai ke dan abin nan wani lokaci insha Allah kakkuda kakkuda mun dai katin ya albarka za mu zo mu karanta tarihin Usmani daula Usmani ai akwai abubuwan da ya kamata a tattauna sai akan daular ta ba eh akwai barbare da suka yi sosai duk wannan batun kabura da wani suka shi suka yaya shi to galibi suka tafi irin wannan a shi ai zuwa wajen neman neman taimako wani shehi ko wani abu kamar da muka sha faɗa wannan abubuwan sun shige sun cika saboda shubohi sai riga sun shigo wani yana ganin cewa ubangiji ya ba su da dama ko wani abu don haka wannan sai ka shige sun cika dole sai an samu wato iqamatul hujja wa daf'u ash-shubhat sai an samu wannan na'am kuma sannan samun kafirin da ya musulunta eh a idan zai zama kai akwai muhawalat da yawa wajen yin azumi da sauransu hmm.
shi zai iya jinkirta yin azumi har zuwa da imanin ya rasa shi sosai a'a akwai abu biyu da malamai ke kakar hada shi akwai abin da wani lokaci zaka ga wani ya ce shi zai yi zai yi zai shiga musulunci amma shi wanda akwai duk wanda kaka zafi da ba zai yi ba in ka in kun fahimci cewa wannan sharadin da yake ma ubangiji sharadi ne na yana ganin kamar ba zai iya ba gazawansa to wannan shine mazalla yake cewa ku kyale su za su eh ai ai ba yana san Allah ba ai ba zai iya hakuri ya zama akwai wani abu da ubangiji sai yake so bai shi wai ki ita shi shi kamar soyayya ai kaga ba ta yiwa kana son wani daga baya ka ce kamar ka ce to zan taimaka ma tafiyar nan taka kamar nan siyasa zan taimaka ma tafiyar nan taka amma ni ba zan sa ko rana a ciki ba amma ka zan sa maka albarka don da ka san shi da gaske za ka daga baya sai ka bayar to amma akwai shar'in da za ka gani shi ko wannan shar'i ne na ina ji yake son yayi shi so yake gaya maka irin yadda wani lokaci za ga ah, ah, da yawa su wasu za ga ko mashahir suna yi su ka ga babban da kaza su a harka addini su a harka addini nan banda wata ba da sa hijabi kamar wane ne eh, ake injina ke ke maganan eh, eh, wannan dan daga ci abin da ya- yace yace ba inda ba inda ba yanda za a ce kawai za a dafura mu ta sa hijabi ji- jikan zabi yayin wasu magana haka wannan da a ciki kuma kusan shi dan kala katon ne shi ba kazafi ba Eh, ake ban fada ba a jiyan ko shi ba a kwarar.
shi ai bai suna ba ta da wani tsayi a wajensa daga dari mai kan tsayi daga wanda kuke yayin su wallahi a wadanda abuwa wadanda a ɗan mutum ce in misali ya faɗa da inadan aka ga alaman cewa so yake ma'ana tana sharaɗi sharaɗi kuma na wanda ba so yake imanin ba hakika ne ma imanin ma ba ratsa shi ba to ana iya bashi lokaci in an ga alaman kawai ƙarya ce ba wani mutunci ya karɓa ba kawai ku kyale shi sai ya- sai ran da shiga mutunci da gaske ba in ba ka ba mutunci da gaske ke ba wa amma hajju amma hajji faman wajaba alaihi duk wanda haji ya wajaba a kansa wajada sabila ilaihi ya samu tafarki zuwa ga aikin haji din wala ya- ah, wajaba alaihi wani ya wajaba sai ya tafi ya wajaba sai ya tafi mutakar ya Allah ya bashi dama da kuɗi da waye eh Wa'amma al-hajju Eh.
wa mata wa jama'a.
fa mata wajaba gaskiya wannan shi yafi amma kai kai da haka ya ce Shi ya mata wa mata wa jama'a. Shi ne, zai faɗa.
eh mata din dai amma mutum ba zai dauka amma dai mutum ne dai ya kawai ya fi mu da zarar ya wajaba gare shi wa wajada sabila ilayhi ko ya samu tafarki mai sauki zuwa ga aikin haji din wajaba alaihi to haji ya wajaba gare shi wala yajiba alaihi fi amihi dalika amma ba ma cewa a wannan shekarar wa dole sai ya tafi in bai je ba to shikenan ya gagga ya ya ji- ya lalata addinin sa sabanin kaga sallah sallah kaga in bai yi ba za a bashi wani dan tsashi tawon lokaci har aka shi ko dai aka shi haddan ko kuma kafirin murtaddan an fahimta da amma shi kaga wannan tun ko da bai yin ba ya ki zuwa to ba za mu takura shi mu ce sai ya tafi ba tun da haji shine shi wannan ya da alaka da ibada ce badani- badaniya maliya ka iya kwa iya takurawa kuma ko gashi yana da gaskiya yana da wata wani rashin lafiya da in ya je zai shiga wani matsala saka wani abu ne wanda yake a sarrance ba za ka sani ba wala yajibu alaihi fi amihi dhalika ta la yakuna lahu minhu buddun a wato ba- baya wajaba a wannan shekara ya ci a wannan shekarar wata shekara a yananniya dole sai yayi ta har san wannan shekara akwai sabani tsakanin malamai cewa wannan hajji din ya wajaba ne ala tarafi ko ala alfaw shi kaga abin da shi shi wannan malam ya zaba yana ganin kaman ala tarafi ne kuma dama sun shari'i sun cika shari'i shine al-iman at-taqa al-qudra kenan ya ya da iko ya zama hurran wato ah, yantacce ne in mace ce kuma ta zama akwai maharamiya tare da ita akwai dai malamai sun yi magana cewa mace tana iya tafiya da tawaga abu ta ko babu ko babu maharam ɗinta ko kuwa sai- dole sai an samu maharamiya wannan sabani na malamai abin da mu yan Najeriya ke yi mun zaɓa wani ra'ayi ga wasu daga cikin malamai da suke cewa ana iya samun tawaga abu ta su tafi amma a ƙa'ida al'amari kusan mace ba ta tafiya sai da maharaminta to waɗannan su ne shaɗin sai an cika su to amma maganan at-talaqi ne to shi imam malik da imam abu wanda suke cewa wani alal fauli haji daga lokacin da ka samu da ka samu kuɗi a wani shekarar ko babu abin da zai hana ka wato kuɗi da dama anan a sabilu ilaihi shine kana da kuɗin da zaka tafi kana da guzurin da zaka aje mai gida sannan kuma ba zaka tozarta hakkin wanda ke wuyanka ba suka ce to wani alal fauli su kuma sauran malamai Ishaq ibn Rahuwiya Imam Shafi'i Imam Ahmad suka ce wani ala tarahi ne ce wani ala tarahi a kana dama ka jinkita in ka ga dama za ka iya cewa to kai bana baka jin tafiya sai wani shekara shekara ta amma dai magana mafi inganci wanda ya samu dama zai tafi aikin haji ba shi da wani wani wani abin da ya yi mishi kawanya ba shi da wata damuwa to wannan abin da ya kamata ya shi ne ya gaggawa Allah tauri saboda fa Allah ta'ala wa'idin da ya rabbil tarba kaga wannan ai hum kanu sari'un fil khairati wannan shine al-asl al-asl shine al-fawriya ai gaggawa amma in dai aka samu kuma ajina sabab dalili ko kadan ne ina ba a yi shi ba to nan wai zama ya dalili ya sa ka ce ba za ka tauba to ko da kadan ne dalili bane ba mai wani mai girma ba to nan shikenan sai ka bari sai kuma ta shekara saboda dama ibada dai badaniya badiya yawwa wa amal hajju a na tsalake ne mata addawo kana mu'addiyan kuma shi haji duk lokacin da yayi a tsawon rayuwarsa to ya to ya ya dai ada'in wajibinsa ya ya isar da wajibinsa wala yakun aziman fi ta'khirihi yace ba zai zama wato ya zulubi dan ya jinki haji ba idan addahu kama kana aziman fi zakati duk yayin da ne zo ya aikin haji sa ko da daga baya taba jinkirtawa kamar yanda yake da laifi lokacin da ya jinkita yake jinkita zakka saboda ita zakka an dawo da cewa idan hala alai ala zakati hawlu ka kaka bai zan haul in ya wuce ka kuma ka zo kai ba haka akwai zulubi shi kuma wannan dama an riga an dabe ce maka abu ne da wani isra isra an kuma ya da ya da wato gibi da ya da wato bangare da yawa isra a bangaren ka isra wanda kake karkashin ka badaniya din ma kansa maliyan kansa kuma amincin hanya ma kansa to kaga duk wannan wasu abubuwa ne da suke itibara da yawa wanda ba za ka iya yin shar'i guda ɗaya ba saboda haka duk lokacin da ka yi shi shi a ra'ayin al'ummai to wannan babu laifi wasu daga cikin malamai suna cewa su su yi akasi sun san in yi takasiri yake tafiya yake tafiya ba Allah ba shi dukkan waɗannan dama mutum to Allah zai kama shi akan sakacin sa in ya ga dama ya fi in ya ga dama kuma bai ya fi shi ba ولأن الزكاة حق حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم saboda zakka hakki ne na musulmai saboda zakka hakki ne na musulmai matalakawa da ya rike musu fakana atiman hatta wasala ilaihim sai zama ya yi musu laifi a har sai lokacin da zai isar da wannan zakar zuwa gare su sai zama ya kubuta daga laifi amma ka ba nan wannan lokaci yana cikin laifi saboda haka ubangiji zai kama shi da abin da yayi na sakaci bai ba su da wani ba fa amma alhajju amma shi haji fakana fi ma bainahu wa bainar rabbi ai tsakanin shi da ubangiji sani shi ba ubangiji mai rahama ne an fahimci bambancin wani kada bambanci ne ya kawo mana idan adda fakada adda yayin da yayi shi ya riga yayi wa in huwa mata in kuma ya mutu وهو واجب yana dama mutadi'un wa huwa wajib yana da sarari mutadi'un kuma yana da dama walam yahujja bi hajji din ba sa'ala raj'ata ila ad-dunya an yahujja zai ta tambaya ya samu dama ya koma ya je aikin hajjin nan amma kuma kaga Allah ba zai bashi dama ba Allah ya bashi dama ba wannan in ba mata ba akwai hadisi kan wannan ina zamanin kamar al-Humaydi shi ya ruwaito shi amma da kina ana faɗan usulul sunna din ne kawai sai ba ba ga maka islatin ba sai ce wa yajibu li ahli an yahujju anhu kuma wajibi ne iyalan su masa hajji in ya rasu to wannan kaga ya kawo wani sabani na'am wannan gashi na shi ma na hadisi ne wannan cewa lam yahujju sa'ala raj'ata fi ila dunya an yahujja zai zai nemi ya koma zuwa ga duniya yayi aikin hajjin sa hadisi ne na Abdullahi dan Abbas a cikin sanadinsa akwai maganganu dai wasu ce ma mawqufi na'am yace wa yajibu li ahli an yahujju anhu wajibi ga iyalansa su yi mashi aikin hajji wani saɓani na malamai saɓani na malamai imamu malik imamu abu hanifa suna cewa in ba wasu yayi ba ba za a bi tashi hajjin ba ai shi saka cin abinsa ba shi ba shi dai je ba to je sai tsakanin shi ubangijin sa kuma ko da an masan ma to sai dai zan ta tsawu'an la farban lafu sai dai zama ta tsawu'i ne aka masa amma dai bai sauka da faralinsa na hajji ba da zai dawo duniya misali sai yayi abinsa an fahimta maganar da zai dawo duniya sai yayi ba muna magana wai mutum bai samu ya zama ya aikin hajji wanda irin sa ibn hazm zahiri da wasu lokacin malamai na na yammacin duniya za ga wasu lokacin malamai sun musu hajji ba shi yake nake magana anan ba a wannan ya samu wajidan mustati'an ya samu sarari ya samu dama amma ya kin aikin hajji da gangan saboda shi ba ya da tsira talakawa shi kaza shi kaza shi kaza wani kaskantacce za a je ya ki da gangan to wannan dole sai an masa al'umma yake cewa anan shi dole sai an yi shi nake cewa malik da abu hanifa suna cewa ba ma za a masa ba sai in yayi wasiya kuma idan yayi wasiyan ba wato su mawagaja suna da suna da dama su duba su gari za a zatar ko ba a zatar ba to ai ba wuri dan na shi dukiya ai shi je jiyo kuma suka ce ko da an masa ma wani tsawuyi ne amma imamu ahmad da shi da wasu daga cikin malamai suka ce wannan a a dole ba a yi masa imamu ahmad imamu shafi'i da wasu daga cikin ashabul hadith kamar su al-humaydin suka ce a dole ba a masa dole ba a masa cikin a cikin dukiyarsa kaga an aka haka abu magana magana kuma a cikin kudin hajji hajji ya shiga uku abin ba zai yi ba amma ibnu qayyim da yazo wannan gaba suna kafa hujja da hadisin nan nake cewa inna ummi nazarat an tahujja mahaifiyata ta yi alwashin cewa za ta yi aikin haji je mata aikin hajji sai azal fazala yake cewa kina ganin idan mahaifiyarki tana da wani tana da wato bashi a kanta za ta je kira mata bashin ta sai ce idan rawa ta cikin bashin ubangiji ya cancanta a rama an ga ubangiji na bin sa bashi na ka ji a rama ubangiji bashin sa to amma kaga yanzu wannan ai annazar akai wannan annazar akai ba haji na har yaki ba to haka shi ma wani kamar azumi ne ta da wani azumi na bakanci da ta yi ba azumi na da mutum ya ki ba in ka mutum ya azumi haka ba za ka rama mishi ba amma azumi na bakanci idan yayi yayi ma Allah alƙawarin wasu azumi wani azumi da zai masa bai yi ba to kaga sai a rama wa miji bashin sa wannan shine magana mafi inganci kuma gaskiya wannan hadisin ba zai bai shiga wannan ba ai nazar ta yi magana alwashi yayi zai zai mahaifiyar na ta ta yi za ta za ta yi ma ubangiji aikin haji to kaga sai sai a ji a raba wa ubangiji tun da can nafila ne ya sa mata kila ma ta riga ta yi na farin faralin sai ta sai ta yi alwashi za ta yi mishi tsawo ba samu dama ba sai shi gina ji a bata wannan a biya mata bashi ne to amma mutum ya ƙi da gangan ibnu qayyim ce kai wannan kyale shi a kyale shi kawai dan me za ku yi tunda dai ko kun yi ba zai mishi amfani mishi a zuciyarsa in an ya gaji ya gamu da ubangiji wani zuciyar nasa na dan baragul biyanta saboda haka cewa wannan duk ba daidai bane malam da ya kawo wasu abubuwa nan da da yake farko sune farko wanda suka fara da usulus sunan din amma galibi daga bayan malamai suna cewa waɗannan abubuwa saboda waɗannan abubuwa ne da suke cikin furu'ul masail ba sa cikin usulul masail to shi wasu sunna ce zai kawo da kawo usulun da ya fi masa wa narju an yakuna zalika mu'addiyan anhu ce muna fata kaga shi ma bai tabbata ba ce muna fata ya zama idan iyalan su masa aikin hajji ya zama ya isan masa hajjin sa na wajibi kama law kana alaihi dainu kaman koda kaman ya zama koda yana da wani bashi fa qudi anhu aka rama masa bashi ba'da mauti a bayan mutuwarsa ya zama an rama masa wannan bashi din ibn qayyim yake cewa sam ai da ga yaki tammal kitabu walhamdulillahi wahdahu wannan ba na ko shi ya rubuta to ta da shi ya rubuta ko kuma nusakh tammal kitabul littafi ya kare walhamdulillahi wahdahu dukan godiya da kiyasi tabbata ga Allah shi daya wa sallallahu ala sayyidina muhammad Allah ta'ala ya salati ga shugaban adam muhammad wa ala alihi da ala ashabi da sahabban sa azwaji wa zuriyati ajma'ina da zuriyar sa da baki daya wa sallama Allah ta'ala ya amintar da manzon Allah shi da sallama ya amintar da shi tasliman amintarwa kafiran mai yawa to ina fara zamanin wannan shi ya rubuta kai da kai akwai wani wuri babu ku yawa ni Allah magabata suna da yaje su da
wajen niyya ne za ku cewa ina yi daidai Allah ya kware kuwa kware kuwa komi shi duniyan da duniyan wancan za a masa to kamar talbiyi da ake eh kamar misali talbiya eh a ɗaukar arama Eh, haka. haka sunan ta za ka kira ko sunan shi wancan zaka kira sunansa zaka kira sunan shi akwai kallon eh baka ba- ka mata hadisin wanda yazo wa- wanda yazo eh yanda yazo yana yana ciki yana yana kiran shi sunan shi hurma din sai kace kai kai makanka ne to kai makanka sai ka mashi so ai kaga da za a kira su da ya kira sunan shi babu laifi saboda yana yin yana kitan wani ne wasu daga cikin malaman na suna duk sun yi ma wasu daga cikin malamai da ba su samu dama ba Allah ya ji kansu waka ga malami kamar zai fashe irin kwakwalwarsa saboda tsabagen ilimi da Allah ya bashi irin Ibn Hazm Zahiri ina zama da Ibn Abdul Bar ma sun rayu lokaci ɗaya da al-Khadim al-Baghdadi kuma duk kusan shiga ɗaya suka rasu da Ibn Sina uku suka rasu amma wancan yana hafizul mashriq wannan yana hafizul maghrib kuma kaga ba a haɗu ba kuma sai suka wallafa tafi sai ga ɗaya ɗaya ka kai kace ɗaya tare suka yi katin ilimin addini yake abu ɗaya ne wannan wawajitan malamin hadisi wani wawajitan malamin hadisi amma shi wancan bai masa mana mali mali yake haji ba to duk irin wannan suna da yawa haka kaga malamai wasu eh, sun sun kai musu ma wannan kamar da sahihi wannan sai da musu tawwa da ne ba su yi ba dai eh to da wannan insha Allah muka kawo Ana misali ni da ban yi ba yanzu.
da Sai na ce, misali zai yi wa ba.
ba in zaka iya hadawa a yanayi yanayi eh to yanayi ne ba shi ne ba ba wannan shi ne hadisi da kawo yanzu zaka iya hadawa shi ne amma yanayi ne inda yayin dama da sauransu yanzu abubuwan suna da dan wahala eh amma galibi umara ya fi sauki al'amari kusa yanzu akan haji hajin ya dan yi wuya sosai saboda yanayin tunzi tsiniya da kuma sauransu ita ma su mahukunta su ne suna kokari suna kokari sosan gaske to mun kawo ƙarshen katuka kamar insha Allah na na wannan shekara kuma sai Allah ya dawo da mu eh, hutun hutun sallah Da- za mu sake katu yanzu kuma sai sai za mu yi magana in ma- lokacin da muka dawo hutu yanzu sai wannan daura kawai da zamu yi in an zo azumi ko zamu yi za mu tafi hutu kuma sai bayan sallah kuma sannan mu dawo karatu abin makanta a wannan shekaran baki da Allah ta'ala ya amfana da mu Allah ta'ala kurakuran da muka yi yafe mana kuma ya kara haska mana kijin mu fahimci daidai din mu da saboda mu gyara a ina jin wa- littafi nawa ne muka gama a wannan a- muka muka iya gama su a shekarar nan ko wanda ake gabza a raza za a gama su mun gama tauhidul mufid ko
Na ba
mun gama wasiqiyya gashi alhumu janna shi ma mun samu mun gama shi mun gama eh lamiya guda nawa kenan kuɗi kenan to da goma kuma duk su ma za su biyo hanya ba da jimawa ba insha Allah to ba komai ai arba wannan wuya arba wannan wuya guda biyar kenan to alhamdulillah to kun ga yana an tafiya insha Allah shi ka to albarka yake bukata Allah ta'ala ya mana albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wannan. ah, warakat.
alwarqat eh to kware kuwa ita ma haka an gama ta kitabul warqat na na na na aljuwaidi eh to Allah ta'ala ya guda nawa kenan Shida.
shida to haka ai an an- an taba Allah ta'ala ya amfana da mu abin da muka karanta Allah ta'ala ya amfana da mu Allah ta'ala ya babu ladan abin da muka ji muka saurara Allah ta'ala kuma ya sa muna yi domin aiki ne Allah ta'ala ya sanya mu aikin ta abin da muka ji آه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى ya saka kama malam da alheri Allah ta'ala ya saka musu da alheri wanda suka rasu tun daga zamanin annabi Adam zuwa yanzu Allah ta'ala ya jika su da rahama wanda suka taimaka wajen yawan tarbiyya Allah ta'ala ya saka musu da alheri Allah ta'ala ya kai musu ladan su ya dauka musu ladan su Allah ta'ala ya kai musu ladan su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Masha Allah. Oh.